أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الشدة قوة رمضان هجرة دبودين دا دريه دا أربعين دا بقي وندا ya yi daidai da ranar 23 ga watan biyu miladiya 2026 alkhairar da yake cikin wani ranaku muna roƙon allah ya datar da mushi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna jaddada godewa allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandudin daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul tauba tun daga farkon surar Allah subhanahu wataala ya ba mu iko mun zo aya na 35 yau insha Allah za mu tashi aya na 36 zuwa abin da Allah ya so farkon aya na 36 a cikin wannan sura shine faɗin Allah madaukakin sarki inna iddata shuhuri إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
Allah madaukakin sarki ya mana jagora idan jama'a ba su manta ba jiya ayar da muka karanta a cikin wannan sura mai girma shine kira da Allah subhanahu wata'ala yayyima masu imani bayan kiran Allah ya zo mana da hukuncin mutanen da Allah ya ba su dukiya kuma dukiyar akwai haƙƙin da Allah ya ce su fitar ba sa fitarwa mun ji hukuncin da ya dace da su da kuma laifin da ya jayo aka yi musu wannan hukunci daga nan sai Allah subhanahu wataala ya kawo mu wani gaba na magana da take da alaka da surar sai Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni na shekara a gurin Allah subhanahu wataala idna ashara shahran fi kitabillah watanni goma sha biyu ne a cikin littafin Allah mana shi ne abinda Allah ya hukunta yau mahalakar samawaci wal ard tun ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi samai da kasai Allah ya kaddara cewa shekaru watanni na shekara guda goma sha biyu ne minha arba'atun hurum daga cikin watanni goma sha biyun nan akwai guda hudu watanni ne masu alfarma zalika dinul qayyim wannan shine hukunci tsaye a wurin Allah ko kuma zalika dinul qayyim wannan shine lissafi daidai lissafi na daidai da alqur'ani addini yana zuwa bi ma'ana al-hisab yana zuwa bi ma'ana at-tauhid yana zuwa da ma'anoni da yawa anan dai zalika dinul qayyim wannan shine lissafi tsayayye wanda babu kuskure a cikin sa Allah subhanahu wataala yake cewa fala tazlimu fi inna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin wayannan watanni fi inna wasu kace ad-damir raji'un ila ila al-hukka ila al-ashhur al-hurum aw jami'u shuhur cewa ku dai mutane kada ku zalunci kawunan ku a cikin watanni masu alfarma saboda me yin aiki na alkhairi a ciki yana da lada mai girma kamar yadda sabon Allah yana da laifi mai girma a cikin wayannan watanni duk da yake dukkan watanni kada mutum ya yi abin da zai zamo zai cutar da shi duniyarsa da lahirarsa Allah subhanahu wataala ya ce wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaƙi mushrikai gabaki daya kamar yadda su ma suke yaƙan ku gabaki daya Allah subhanahu wataala yake cewa wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin ku sani fa cewa Allah subhanahu wataala yana tare da masu jin tsoronsa kowane lokaci inna Allaha ma alladhina taqaw alladhina hum muhsinun ko a wani lokaci Allah yana tare da masu jin tsoronsa Allah subhanahu wataala kasance tare da mu ka kuma sa mu zamo cikin keɓantattunka waɗanda suke da daraja a wurinka in muka kalli aya karo na biyu kenan ba da tazyifi a ka'idi ahlul kitabi bayan Allah ya gaya mana cewa aƙidodin ahlul kitabi na cewa Uzairu dan Allah ne ko Isa dan Allah ne ko kuma abin da ya kama da wannan bayan Allah ya lalata wannan cewa babu wani Allah da ya cancanta a bauta masu yi Allah kuma Allah ya bayyana mana ɗabi'unsu na ƙoƙarin toshe addinin musulunci to bayan wannan bayani da ya gabata a ayoyin da suka gabata raja'at bin al-ayat ila alhadith anil mushrikin to sura ta sake dawowa ta yi mana bayani akan ɗabi'u na mushrikai su kuma mushrikai suna da mummunan ɗabi'a ta katsalanda ga addini su zo su faɗi abinda suka so su ce addini ne abinda babu hujja a kansa to sai Allah ya fara da wani lissahi da su suke yi ga yadda lissahin su da mushrikai sun kasance sukan nemi shekara sun yadda shekara wata goma sha biyu ne take da shi nan babu saɓani sun yadda kuma sun yadda a cikin shekara akwai watanni hudu masu alfarma sun yadda da wannan to ina ake samun saɓani in sun zo suna wata harka suna wani sha'ani sai daidai da watan alfarma ya zo kuma ba su gama wannan abun nasu ba kuma allah ya ce wannan abun da suke yi kar su yi shi a cikin wannan wata to sai su yi taro sai su ce to yanzu mu ci gaba mu ƙara sawan ga wata mun gudda wata mai alfarma sai watan gaba kun gane misali ko yanzu a janvier suke yin hidindimu su ƙare su kafin janvier ya zo kafin janvier ya ƙare to yanzu da janvier ya ƙare abinda suke ba su kare ba sai suka ce to shi february din nan sun gudda shi sai mars abinda za a yi abinda an hana a yi a february janvier ko a february sai su ce to za su yi shi a maimakon za su marmake shi a cikin mars shi ma mars din sai su ce sun gudda mars daga inda yake sun mai da shi ko da shambu haka suke juyawa kamar da yau landi ce ko sai gwamnati ce mun mai da landi daga yau ta koma mardi saboda akwai wani abu da zamai ehe ga misali maulidi a lissafin masu maulidi sun ce sha biyu ga wata rabi'ul awal ne ko ko ba haka wani to amma sai ka ga saboda maslaha na shi ne sai a ce ta yanzu an kai shi sai sha uku ga wata ko a an sai an kashe wata na gaba yanzu an ka har shekara ma ta kare ana maulidi a kun gane misali ko to haka suke yi me yasa Allah ya haramta muhimman abubuwa a cikin watan muharram yaƙi misali ko a cikin safar muharram ma'ana ce dilƙida zulhijja muharram watanni ne masu alfarma su da kansu sun san allah ya hana a yaƙi a ciki to kuma sai watannin su zo suna yaƙi sai su ce to yanzu da muharram da zulhijja da zulqaida mun gudda su gaba yanzu safar shine an makwafin muharram wannan shine to shine haka suke jujjuya shekaru kai dai sai ka taso da sadda ka gani dai abin da ka iske sai ka to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah ku sani ku musulmai adadin watanni a gurin Allah nawa ne a inda Allah ko isna ashara shahara watanni goma sha biyu ne kun ga inna iddata shuhur ash-shuhur jam'i ne na shahar sun miye bi zalika lishtiharihi inda nas wata an sami sunan shahar ne saboda ya shahar ɗaiɗai ne wanda za ka tambaya wanga watan nawa ne hijima bai sani ba sai dai bai biyan haya amma ka zo ka tambaye mai biyan haya ka ce wanga watan nawa ake ciki nawa ga wata yau kai tsaye ne wanda da sai ya kawo mashi Allah kai mana sauki Allah ya ce inna iddata shuhuri ai adada shuhur adadin watanni na shekara a wurin Allah su ne menene itna ashara shahran watanni goma sha biyu ne a wurin Allah subhanahu wataala fi kitabil aifi lawhil mahfuz a cikin lawhil mahfuz ko a gurin masu lissahi da rana watanni goma sha biyu ne a shekara ko masu lissahi da wata watanni dai goma sha biyu ne a shekara nan ba isa ba kun san akwai ashhur shamsiyya akwai ashhurul qamariyya wa'inda ba musulmai ba suna lissahi ne da rana shi yasa zaka ga shekara a gurinsu shekara ta miladiyya wata shekara ana ya samu kwana 365 wani lokaci shekara ta zo da kwana 366 don mene suna lissahi ne da juyawa na rana tafiyar rana suke lissahi da shi shi ko wata na musulunci suna lissahi ne da tahiya na wata sai za ga a musulunci da zarar rana ta wada sai a ce yanzu muna yau muna wata rana litinin ko to kun ga mun canye kidaran litinin yanzu muna ranar litinin da mun sha ruwa to mun shiga daren talata ne gobewar haka muna ranar talata ne mun riga mun cinye daren talata kinan su a lissahi na musulunci ana yi ne da lissafin wata da wannan ne in kalli lissafi da wata kama ga masu lissafi na falaki shekara za ta baka kwana 355 ko kwana 354 kenan duk shekara tsakanin lissafin miladiya da lissafin hijiriya sukan samu tsirayya na kwana goma ko na kwana goma sha ɗaya wannan kwana goma goma da ke karuwa shi sa za ka ga duk mutumin da ya samu shekara talatin in dai a lissahin nasara ne to a lissahin musulunci shekarun shi har sun kai talatin da ɗaya inda in kakkula goma goma goma gida goma nawa gare su ɗari ko ga wasu goma goma gida goma sun zama nawa ɗari kenan shekara goma kowace shekara tana da wata goma sha biyu ko in kan lissafa goma goma nan da ake karawa idan duk shekara ana samun kwana ɗari da ashirin duk shekara goma duk shekara goma ana samun ƙarin kwana ɗari da ashirin kenan a shekara ashirin a lissahi na bature kai ka kai misali a musulunci an ce kana da shekara ashirin ko to a lissahi na bature ka kai shekara ashirin da kwana ɗari biyu da arba'in in ka kai shekara talatin kenan ga shekara talatin ga kwana ɗari uku ga kuma ishirin ishirin gida uku nawa kenan ɗari uku da sittin ko ɗari uku da sittin to a duk shekara talatin a lissahi na turawa na miladiya mutum yana samun ƙarin shekara guda shi yasa inda za a tambaye ka shekara nawa kake da shi sai ka ce kai kana da shekara talatin da ɗaya ne sai wani ya ce ma'a'a shekara talatin na gari kawa na kaya karya sai ka ce a ban yi karya ba ku dai san lissafi sai ka ce ni na yi lissafi dai da lissafin turawa ba na yi lissafi dai da lissafin hijiriya wannan masu lissafi su yi ta shafa ko ba haka ba ne allah ya mana jagora Allah subhanahu wataala ya ce inna iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni a gurin Allah kenan nan iddata shuhuri adadin watanni wani irin watanni watanni da suke akan lissafi na kamariya ba na shamsiya ba itna ashar shahran watanni goma sha biyu ne fi kitabillah a cikin littafin Allah shine rahul mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal ard ran turranar da Allah ya halicci samai da ƙasai ma'ana ana nufi a nan kasancewar watanni goma sha biyu ne a gurin allah subhanahu wata'ala wannan hukumci ne mana laisa bi hukumin tsari ba wai daga baya ba ne aka tsara duniya ta kasance akan watanni goma sha biyu a'a tun kafin duniya ta kasance wannan ya zama hukumun ne azali alkadim hukunci ne nada tun kafin a tsara duniya za ta zo za a yi rana da wata za a yi rana kaza da kaza a hukuncin Allah shekara tana da watanni goma sha biyu ne sai Allah ce minha arba'atun hurum daga cikin watanni goma sha biyu akwai guda hudu watanni ne masu alfarma duk da za mu zo mu ka bayani na daga ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da yake kawo cewa Allah subhanahu wataala da ya halittu sai ya zaɓa daga cikin halittu a halittun da Allah ya sai ya yi zaɓi a cikin halittun da ya yi a duniya ne inda ake ce ma duniya inda kawai mutum za ta iya ta taka ba gurin da ya kai har mulmaki daraja makka Allah ya zaɓe ta shi yasa ma za ka ga in ka je makka kai sallah guda a makka za a baka lada dubu ɗari in ka yi ne guda kana sallah a makka a harami na makka kana da lada dubu ɗari biyar wanda a garin ku sai ka yi shekara kusan hamsin da wani abu kana sallah baka kai ladar sallah mutumin da ya yi ta kwana guda ba a haramin makki Allahu akbar
waye wannan tsari Allah ko kana so haka ne masallacin garin ku ba irin na makka na ba Allah subhanahu wataala da ya zabe da ya halittu na mutane da mala'iku sai ya zabi manzanni daga ciki cikin man- mala'iku aka zabi jibril ya zama shine jakara na Allah cikin manzanni cikin mutane aka zabi annabawa cikin annabawa aka fifita wasu akan wasu aka fifita manzo sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa ko ba haka bane to haka ma a cikin watanni Allah ya fifita watanni guda biyar akan sauran watanni watanni hudu masu alfarma su ne dilƙa'ida ko dilƙa'ada ya fita hilƙafu au kasriha akwai dilhijja akwai muharram sai rajab kun ji hudu na biyar din su shine ramadan Allahu akbar Allah ya zaɓe su aka to haka ma a cikin mutane har a gida sai ga ɗan autan ku Allah ya fifita shi ya sa yayi ilimi shi ga ɗaukar gida yanne yana hasada suna bakin ciki haka Allah ya tsara kun bayan da za su yi وربك يخلق ما يشاء ويختار Allah subhanahu wataala ya ce ubangijin ka shi ke halittar abin da yake so ما كان لهم in الخياران ya yi halittar ya kare to kuma sai ya zaɓa daga cikin halittunsa ya fifita wanda yake so akan wanda yake so su dai masu ƙin haka duk da yake ayar tana magana ne akan mushrikai Mm.
amma har cikin musulmai ana samun waɗanda ga abin da Allah ya zaɓa ya hukunta kuma abin bai musu daɗi to ba ku da zaɓi in ji Allah A cikin- أهم يقسمون رحمة ربك Me Allah ya ce نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا kara wa rafa'na ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
kula da kyau lokacin da aka saukar da annauta ga manzon Allah صلى الله عليه وسلم wa qalu sai suka ce laula nuzila hada alquran وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم jibi hasada da suka fahimci annabtar ta tabbata akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manyan suka taru suna mitin suna shawarwari suna a'a ai inda akan ɗaya daga cikin mutanen garuruwa biyu mutanen da'if da kuma wani mutum daga cikin mutanen makka inda cikinsu ne an ka saukar mu wani bawan gaba ma'ana annabi muhammad bai cancanci wannan abun ba shine sai allah ya ce haba ku ne za ku zo kuna lissafa ma allah yadda zai yi allah ya ba mutum kuɗi sai kace da wani na an ka ba ba wani ba Allah ce rayuwar mutane mu muka kasama ta mu muka tsara ta yadda za ta kasance duk yadda kaga rayuwarka tana tafiya haka Allah ya tsara kuma Allah ya ce muka ɗauka ka darajar sashen ku akan sashi zai iya yiwa baka san ma me hikima ba Allah ya ce li yattakhidha بعضكم بعضا سخريا sashen ku dan ya rinki sashi abun sakawa aiki ورحمة ربك خير مما يجمعون kun gane hikimar don Allah ya sa sashen ko ya sa sashi aiki yanzu za ka ga dattijo dan shekara saba'in yaro dan shekara talatin da kuɗi sai shi kira ce babu kuna ina sai ce ina haro banda to da Allah zo masallacin wanka ne ka same ni wallahi minti talatin sun yawa ya zaka kun san ko me yasa hikimar Allah ga shi da yaro da ƙananan shekaru amma Allah ya sa akwai biyan bukata da za a samu ta sanadiyarsa sai ga za ce baba je ka so min karti yartar ka so orange ka rike canji
يا زواجي na na na gode Allah shi ma albarka Allah shi ma kaza da Allah babu hikima a cikin wannan kenan duk abin da kuka gani Allah ya akwai hikima in muka zama duka daya babu wanda zai yi mu wani hidima to Allah kai mana jagora mu dawo bayanin mu muna bayani ne akan cewa minha arba'atun hurum ko ba haka bane daga ciki akwai watanni hudu masu alfarma na ƙara muna da abin da ya tabbata a sunna daga cikin watanni masu alfarma masu daraja wayanda Allah ya sanya ayyuka na alkhairi suna da yawa a ciki akwai watan Ramadan Allah haka yake zaɓe shi Imam Ahmad da Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar daga hadisin Abi Bakar ta Nufai bin Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu Allah ƙara masa yadda yace annan nabi sallallahu alaihi wasallama khataba fi hajjatil wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu hutuba a hajjin shi na ban kwana kun fahimci Hausa a yaushe a shekaran da manzon Allah ya rasu hajjin da ya bai ƙara tahiya a hajji ba a nan ne ya yi wannan hudu ba kwana tamanin da ɗaya ne suka rage masa a duniya bayan su bai ƙara ba manzon Allah ya rasu bayan wannan hudu ba da muke karantawa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara inna zamana qad istadara ka hay'atihi zamani ya canza kamar yadda yake yau makhalaqallahu samawati wal ard furranar da Allah ya halicci sammai da ƙarshe kamar ƙaƙa to ku biyo ni yanzu ba muna ramadana ba to a jahiliya wanga wata shine na ramadana sai su ce sun gussa ramadanan bana ba a yin shi a watan tara sai a watan goma za a yi shi ko kuma wani bi sai su ce a lissahin Allah ramadana shine wata na tara ko ba haka bane sai su ce yanzu sun mai da ramadan ba a yin shi a wata na tara sai a wata na sha ɗaya sai su ce ita kuma hajji sun mai da ta bana ba za a yi ta wata na sha ɗaya ba sai wata na sha biyar sai wata na sha biyu ko kuma wata na ɗaya ko na biyu kun san yadda suke yin wannan in an ka zo mausimul hajji in an yi aikin hajji an kare kasan kowane yan gari suna zafuwa to sai mai yin su tashi su shi ceto yanzu mun yi nazari bana mun yi hajji a wata na goma sha biyu ko sai a ce eh to kowa shi jiya ba a hajji a wata na sha biyu sai wata na biyu kowa shiga wa mutanen gari suka wanda ya toho hajji sai wata na biyu kina an ɗage hajji daga wata na sha biyu wanda Allah ya tsara an maida ta wata na biyu wata na biyu to ana nan shekaru shekaru ana yin ta ana yin ta wata na biyu ana yin ta wata na biyu sai ta nuna musu sai su ce kai yanzu mun mai da hajji sai watan biyar da aka shekara mai zuwa watan biyar za a rinka yin aikin hajji kuna tare da mu ko to suna yi suna yi sai shekaru na zagayowa shekaru na zagayowa shekaru na zagayowa inda wannan abun an fara shi sama da shekara ɗaruruwa kafin zuwan manzon Allah ba zuwan shi ba shekarar da manzon Allah ya ta hajji to kamar misali shekarar da abubakar ya yi hajji a shekarar nan an yi hajji a lissahi na su mushirikai wata na kusan na hajji ba na hajji ba a shekarar nan sai sun ka sanar suka ce to yanzu lissahi ya dawo yadda yake shekara mai zuwa za a yi hajji a wata wanda Allah ya ce a yi wata a yadda muka santa tun da to yanzu a wannan wata za a yi hajji to kuma a wannan shekarar manzon Allah ya zo hajji yanzu da ya zo hajji sai ce ku saurara inna zamana qadista daraka hayati zamani da waɗannan ke caccanza shi lissahin watanni to yanzu ya dawo yadda yake yadda Allah ya yi tsarin su ma sun dawo da shi yadda Allah ya tsara kenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sanatu 12 shahran shekara tana da watanni goma sha biyu ne min ha arba'atun hurum daga cikinsu watanni sha biyun kenan akwai watanni hudu masu alfarma talatatun mutawaliyat watanni uku a jere suke wahidun fard wa huwa rajab shi kuma dai a kadaice yake shine watan rajab ala sai manzo Allah ya lissafa musu yace bil qaida bil hijja da muharram wayanda sune watanni uku sai rajab sune watanni masu alfarma an fahimci Hausa Allah madaukin sarki ya muna jagora sai ce wa rajab alladhi baina jumada wa sha'ban thumma qala sai manzo Allah ya ce ala ku saurara ay yawmin hada ina tambaye ku yau muna wace rana ne ayyu yawmin hada yau muna wace rana ne sabai na jin manzon Allah yanzu ku in ce da ku yau wace rana muke eh ai kun sani ko to su sahabbai in manzo Allah ya tambaye su in dai inda shina nan darajar shi ta wuce su ce mai kaza inda shi girman shi ya wuce wannan da girmama shi da suke yi da son ilimin da suke yi sun san manzo Allah in yayi tambaya ana son a faɗo wani sako ne ai yawmin hada yau wace rana ne qulna Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzonsa kadai suka sani ai su ma sun sani to eh wannan ba inari bane girmamawa ce manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka faɗi wannan fasakata sai ya shiru suna kallon shi kun san hikimar shiru a magana liltifatil anzar wantibahin nas mana jayo hankalin mutane wani bara'in ba ka wani labari kana ji na sai ka ce eh sai ka yi shiru har ya kosa ya ji me za ka ce mishi kun fahimci hausa in ka zo kana magana ka kalli masu sauraron ka hankalinsu na gare ka eh to labari ya shiga sai da kaga hankalinsu ya kau tsokano wata magana sai ka yi shiru har ya zama kowa ya kosa ka faɗa to duk abin da ka faɗi an yi rike shi shi yasa saboda shirun da ya yi to hankalin kowa ya dawo shi mai riwaya yake cewa hatta zonanna sai da muka yi tsammanin annahu sai yusamihi bi gairi ismihi zai canza ma wangaye ne wani suna sai manzo Allah ya ce alaita yawman nahar ashe yau ba ranar yanka ba ce ba ranar suka ba ce gulna bala muka ce eh haka ne ya rasulallah tun maƙala sai manzo Allah ya ce ayyu shaharin hada ina sake tambaye ku yanzu muna cikin wani wata ne fa qulna Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzon sa kadai suka sani maza da ya shiru sai ce ce alaysa dal hijja ba muna cikin wata dal hijja bane kulna bala muka ce eh sun makara ayyu baladin hada ina tambaye ku muna wani gari ne anan fasakata sai shiru hatta zonanna annahu sai sammi bi gairi ismihi sai da muka azama zai canza ma wannan gari suna garin makka sai manzo yake cewa alaysa albalda ashe ba balda bane ɗaya daga cikin sunayen makka ne ashe ba makka muke ba kulna muka ce bala muka ce eh muna makka ne to sai manzo Allah ya ce ga sako ko riƙe yanzu cikin nan wani sako kun ka riƙe ma'ana lissahin ku ya ɗauka daga yau har duniya ta naɗe wagga rana da kuka yi idi kanta ita ce rana haƙiƙa wadda Allah yake so wannan wata da kuka yi hajji shine watan hajjin ku har duniya ta tashi wannan gari da kuka zo kuka yi haji nan ne kaɗai za a yi haji ta zama haji duk inda mutum ya haji ba haji ta ya ta yi yawon duniya maka kaɗai za ka ta kai haji kenan yanzu shine zamani daidai kenan mu muna ta da lissahin mu na daidai daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka ce ma yau ɗaya ga watan Ramadana koyarwa ce ta manzon Allah dan haka lissahin yake a tahi wancan lissahi an watsar da shi kuma har yanzu suna ta yi akan wancan tsohon lissafi kun gane bari kawo misali manoma yanzu wanga wata na nawa na gare su kuma na musa ba ina wani ba ina wani ba suke ina lami ne kaji su wata na hudu na suke to masu ɗauka albashi wata na nawa na suke eh su ma ai sai kaga sun ce ma ba wanga wata ba na tara na ba sai su ce wata na nawa ne na biyu kun gane lissahi to kowa da irin nasu lissahi amma lissahi na daidai a wurin Allah wanda Allah ya gina duniya a kai wanga wata na tara ne tun da Allah ya samai da ƙasa har kuma tashi alkiyama duk wanda ya juya lissahin to juya wanda ya ce a kuskure amma wanga lissahi shine na daidai kun ga aya tana dauke da darasi ko sai sa wanga zamani yana da kyau mu san da wannan mu kimanta mu kimanta watanninmu na musulunci mu rinka lissahi da su wani ko cikin bacci ka tashe shi kace yau nawan watan baturi yake zai ce ma watan baturi yau kaza yake daidai da nawa ga watan musulunci sai ce sai ya ba bai sani ba ka rika reshe ka saki tushe ko ba aka bane Allah kai muna kyakkyawan karshe to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani fa inna dima'akum wa amwalakum dukiyoyinku da da ma'ana fa inna jininku da dukiyoyinku mai ruwa ya ce wa sabuhu qala wa aradakum ina tsammanin manzo Allah ya ce da mutuncinku da dukiyoyinku da ƴaƴayenku da mutuncinku abubuwan ga guda uku alaikum haramun haramun ne a gare ku ma'ana kada ka ci dukiyar mutum ba tare da haƙƙi ba haramun ne kada ka cutar da ɗan wani ba da haƙƙi ba wannan haramun ne kada ka zo da mutuncin wani ba da haƙƙi ba haramun ne ka je ka mai ƙarya ka ce da shi mazinaci ne ko ka ce da shi mashayi ne ko ka ce da shi makaza ne makaza ne ko a bisa ƙarya maza na ce kakku yi wannan haramun duk abin da za ka yi ko za ka faɗa ya cutar da mutuncin wani ka aikata babban laifi Allah ba ya son shi Allah ya kare fi yawmikum hada ka hurmati yawmikum hada kamar yadda wannan yini naku yake da alfarma Allah ya haramta yin wasu abubuwa a cikin sa fi shaharikum hada a cikin wannan wata naku mai alfarma fi baladikum hada a wannan gari naku ala hal ballagt Allah ya tambaya yace ku saurara dana na yadda sako ko ban isar ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya fa innakum satu'raduna ala rabbikum fayasalukum an a'malikum ku sani ku ho bayi ranar kiyama za a bi jiro da ku gaban ubangijin ku zai ba ku labari game da ayyukan kun ka aikata ala manzo Allah ya ce wala tarji'u ba'di dullala kada ku zama batatu bayan na wuce ala falyuballighu ash-shahidul ghaib wanda bai nan wanda yazo ya yar masa wanga karatu da muka yi ka iyar da shi ga wanda bai zo ba saƙon ha bai ƙare ba ai mu mun ɗauko bayani mun kawo mu ko ba haka ba ne kuma ku ɗauke shi ku iyar da saƙon zuwa ga waɗanda su zo ba kuma yana rantsa muku da Allah lissafi na wannan aya bayanai da suke cikin wannan aya da yawa daga cikin masallata in sun shiga cikin aya ba sa ya fidda maka bayanan shi babu bukatar a yadda sako akwai to kuma mun ba ku sako ku yadda shi Allah madaukin sarki ya mun jagora shi yasa Imam al-Qurtubi Allah ya kara masa yadda yake cewa dallat hadhihi al-aya ala anna al-mu'tawar fi al-ibadati wa ghayriha ashhurul arabiyyah al-qamariyah kunji abunda za a yi la'akari da shi a gurin musulmai wajen ibadarsu kama a ce wannan watan azumi ne wannan watan hajji ne wannan watan kaza ne ana la'akari ne da watanni na kamariya lissahi na musulunci ba lissahi wancan ba ba irin watanni na majusawa ba ko abin da ya kama da wannan haka ne ko? Allah subhanahu wataala ya mana jagora yake cewa menene gaba eh cikin ayar da ban kare ba inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal minha arba'atun hurum ko zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini tsayayye ma'ana lissafi tsayayye su wannan watanni idan ka kula a bayanin da muka yi ba mu lissafa su ba shekh wannan alamuddin imam mustakhawi Allah ya masa rahama ya rubuta juz'i musamman وسماه المشهور في أسماء الشهور المشهور في أسماء الشهور abin da ya fi shahara game da sunaye na watanni na musulunci shi yasa sai kawo su guda guda ga wata na farko ga na biyu ga na uku na farko ga sunansa watan farko shine muharram al muharram summiya bidhalika litahrim al qital fihi an sanya mai sunan haka ne dan Allah ya haramta yaki a cikin sa jama'a ga tambaya tambaya mai muhimmanci kowa mai da hankali ya bani amsa menene hikimar da Allah ya sanya wa'annan watanni guda hudu suka zama watanni masu alfarma a cikin larabawa jama'an gane tambaya na amsar shi ne yahudu da nasara suna da shugabanni addini ko ba su da suna da littattafai ko ba su da sun yi gadon ilimi akan ilimi akan ilimi shi yasa su idan matsala ta taso cikinsu in kana son ka samu salari sai ka nemi wani malami mai gaskiya sai ka koma gurin shi sai samu ma mafita su akwai inda suke samun mafita su kuma larabawa ba su da wani littafi ana nan ne kara zube suna kan milla ne na annabi ibrahim da iya ta yi nisa duka an suke wannan abubuwa sai zaman to tsakanin su fada da dukan juna da cin mutuncin juna shi yasa tun daga can da hikima ta Allah sai Allah ya sanya musu akwai wasu watanni da suke girmamawa tun a jahiliya duk wanda ya shiga maci nan na zai samu sarari ko faɗa kuka da mutum aka ce mai aiwata mai alfarma ya kama in dai su ne sai ga sun bari kun san har yanzu mutanenmu suna girmama al'ada fiye da addini mutanen da abin kumya ne a ce sun yi abin da ya saba ma al'adarsu to shi ta ta lasa watanni masu alfarma in mutum ya yi lahi shina ɓoye-ɓoye da wata mai alfarma ya sai shi hito da an gan shi an taya kama sai a ce a ai wanga wata ba a ba a ba a kisa ku kyale shi sai dai in watan ya kare to in watan ya kusan karewa kun san inda suke dawowa sai su dawo wuri mai alfarma ina ne wuri mai alfarma shine makka a garin makka mutum ko mahaifi ya kashe ma in ya gudo har ya kawo nan ko ka gan shi sai dai kai kaci ka ce ai in kabbar nan ina kama ka amma a nan ba aya babu hadisi amma Allah ya sanya musu girmama wurin ba a zo da jini a gurin ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم shi yasa Allah ya bada labari yace shin ba su dubawa su gani mun sanya wuri mai alfarma shine Masjidil Haram guri wanda yake mai alfarma kuma mai aminci mutane suna kai kawo a wurin ma'ana har masu laifi duk wanda ya gudo ya zaka gurin to ya samu ya tsira kuma duk wanda yake zuwa makka yana zuwa wurin yana sanin wuri ne amintacce dan wata rana ma sai da nace ni saboda amincin wurin nan ko sauro bai taba cizo na ba bale wani abu ya cutar da ni kana zuwa na sai ka kasa ba ko kake ba baka taba zuwa makka ba da ka shiga wurin sai ka ka samu nutsuwa wanda ya je makka Allah ya maida shi wanda bai je ba Allah ya kawo sanadi ya je makka ya kuma sake komawa Allah ka kai mu ka maida mu insha Allah لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا daga البلد garin nan fa shine wanda Allah ya ce ina rantsuwa da wannan gari kana cikin wannan gari ya rasulullah garin da manzon Allah ya zama a cikin sa karshen daraja kenan shi yasa ku ji manzo Allah yana raye inda yake ya haiko ina daraja haka ma bayan ya mutu inda yake ya haiko ina daraja duk duniya ba inda ya kai Madina zaman lahiya da samun kwanciyar hankali da natsuwa a fahimta ta ni babu inda za ka je a duniya ka ji rayuwarka wani al'amarinta yana canzawa irin madina duk mai imani da ya zo ya ga wanga kabarin manzon Allah na sai ya ji ya zama wata kala yanayin shi ya canza hankalin shi ya ƙara kwanta madina ta haka nan maka wuri ne mai alfarma sai wata na na gaba daga cikin wa'annan watanni wata na biyu kenan shine safar laraba suna dibi kamar bahaushe ne fa bahaushe yakan sa suna gwargwaron yanayi in an ka haifi mutum cikin watan azumi bahaushe zai ce mai menene na namiji a ce ɗan azumi ko ba haka wani in mace ce a ce mata azumi ran lahadi in an ka haifi mutum ran lahadi sai a ce da ita ladi an fahimci hausa shi yasa za ka akwai noma akwai gero akwai shahura akwai menene kowa haka wani Allah ya wani jagora wannan dukkan al'adan kowane mutane haka yake sukan dibi yanayi su sanya suna da irin wannan yanayi shi yasa shi ma safar da aka tashi sa masa suna sai aka dibi yanayin da ake ciki sai aka ce da shi safar summiya bi zalika li anna al buyut takuna sifran domin in safar ya kama kowa yana ya tashi bar gida shi yasa aka ce da shi safar a ta yaki muharram ba a yaki ciki da ya kare kowa zai bar gida a ta yaki kaka ji jahilci ba ai ina da take ciki sai mun yi hada ai ranar tana zuwa da an ce yau wata mai alfarma ya kare mutu ya dauki takobi ya tsaye faɗa ko shiga baɗi ko kashe gani ya tsaye neman faɗa kenan shi yasa suke ce da shi safar wata na uku daga cikin watanni na musulunci shine arrabe arrabe an fahimci hausa girba'in fihi ma'ana sukan tsaya cikin watan rabe su raye gidajensu ayyukimuna li imaratin rab'i ay wa huwa makan shi kuma wannan watanni rabi akwai al'awwal akwai athani an samu su wannan sunaye ne saboda watanni ne da ake gyara gidaje kowane mutane da al'adarsu mu yanzu in aka ce ma ruwa sun yi kusa gab da damana za ka ga kowa yana kokarin ya gyara dan ɗakin shi saboda an san hadari yayi kusa to su ma la'akari da wannan sai suka sanya ma watannin nan irin wannan suna sai jumada sun me bi dalika li jumudil ma'i fihi kun san inda su lokaci yana caccanzawa a lokacin da aka sanya ma watannin sunaye jumada ya dace da lokacin sanyi ne ruwa suna sandare sai a ce wannan jumada ula ne wannan jumada sani mana wanga wata ne da ruwa ke sanyi su sandare mai bi mai ma wata ne da ke sanyi ruwa su sandare shi yasa ake cewa jumada awwal jumada sani da wannan ne aka sanya musu suna sai sha'ban sun ne bi dalika min litashabbuhim ila al-irara ay itlaqihim sharqan wa gharban shi ko sha'ban an sa mai suna sunan sha'ban ne dan me dan a wannan wata suke wajiya suke wurin yawo na fada da yaƙe yaƙe da abin da ya kama da wannan duk wanda ya zamna a kawai ya san wannan kawai sai ka ga wasu sun zo garin ka kawai fada sun ka zo an kai fada an ka kare wanda ya sha kashi ya sha kashi in ku da an ka zaka gurin ku kun ka sha kashi kun sha kashi kuma sai a tai gobe kuma a ce za a je kauye kaza don mutumin da Allah ya jaraba da zama ƙauye inda ba karatu yake yi ba za ka ga rigima ba ta kariya wani akan wani abu bai za ka ya karya ba kowa ya zaro sanda a zuwa na ta fara Allah ya kare mu shi ramadan shi ma wata ramadan minar ramda wa huwa wa hiya shiddatul har shine tsananin zafi a wancan lokaci in watan ya kama akwai tsananin zafi sai suka kalli zahin sai suka ce kai wannan wata ramadan ne wata ne mai zafi inda shi yana ɗauke da zahi biyu ne ko uku sai dai ɗaiɗaku ne ke tsallake waɗanda zahi guda uku wani ukun yake haɗawa wani ya haɗa biyu ya ta juyawa da su wani kuma ya haɗa guda wani lokaci zahin rana wani ga zahin rana ko ba haka bane ga zahin kishi ga zahin aljihu ko ba haka bane kana mutum nawa ga wata shida ce ma ya mace to ba nan na lissahin shekke ba lissahin shi in an sha ruwa menene za a kai gida ko kuma sallah ta yi kusa da me za a ce wani da me za a sai ma yara kayan sallah sai ga duka ya rikici da yawa daga cikin mutane a wannan wata zuwa ƙarshen shi shi yasa ake son a yawaita sadaka dan ka ba mutum sadaka a wannan wata ladan shi ya bambanta da wata na gaba kun san dalili a wanga wata akwai bukatu na dole in kagga mai gida bai yi su ba to babu gaba babu bayani bi ba in son samu ne ko da yan kayan jika jika ne sabi ka sai ma yaran ka a canza sai dai in bai samu ba a hankuwar amma in dai zai samu mai gida sai yayi wannan ka kula in aka ce ma sallah ta zo ana gobe sallah in son samu ne a canza girki a gidanka sai dai in bai samu ba ka kula in son samu ne ran sallah da ran biyun sallah in son samu ne a ce kana gida tare da 'yan uwa da abokai sai dai bai samu ba kuma duka wannan harka harka ce da ke bukata kuɗi don zama yara kaya sai da wani abu komi karancin ci sai an sa kuɗi da sallah a canza a sai 'yar kaza ko ta firibo ce dole sai an sa kuɗi zama gida kwana biyu don kusa akwai 'yan kutulewa wasu ba san wannan ba kun gana abin zai kotu yau gobe ta ba kanta wani wallahi in dai yau bai hita ba gobe sai dai ya bashi to in ka taimaka ma wani da jika ashirin ko jika goma ko jika talatin wa'annan abubuwa da su bukatar shi ta biya sai shi ji a duniya babu irin ka kuma ka tausaya masa ka sauƙa mai abubuwa da dama inda yake da bukatar jika hamsin ya samu jika sha biyar ko ashirin sai ya je gida ce to ku manaja da wannan sai shi kuma gehe ya kome hankalin shi ya kwanta a je a yi dabara ta ga gani ramadan watan zahi wani shi kuma biro sanyi in ya to daga biro yana cikin mota sanyi cikin aljihu ga ɗaruruwa a ɗaure shi bai gane ba ko babu su akwai wa'annan wani shi kuma sai dai sanyi na yunwa amma dai abin da za a dan sarrafa duka sai a hankali yana da shi da haka Allah ya subhanahu wa ta'ala ya yassare mana masu kuɗin mu su tausaya ma marasa ƙarfin mu musamman a wannan wata dan Allah mu ga canji mu ga canji a ce dai makwabtanka suna san barka da arzikin da Allah ya maka ka taimaka musu dan akwai lada mai yawa Allah subhanahu wataala ya mana jagora shi yasa wata na gaba sai shine shawwal sunni bi dalika bi anna al-ibl tafsiru bi adnabiha an sanya ma wannan suna saboda wata ne da raƙuma ke yayi bindinsu ku ji iko na Allah dabbobi da mutane tsarinsu na ɗaukan ciki na da bambanci akwai lokacin da za ka ga dabbobi suna an ma gane lokaci ne na ɗaukan ciki shi yasa aka samu shawwal inda shawwal ne kowa na kokarin ya kawo taguwarsa ta ɗauki ciki ita taguwa ko saniya ko akuya ko dabba bambancin su da mutum dabba idan namiji ya sadu da ita lokacin take da bukata so ɗaya shikenan kuma daga nan ba ta ƙara yadda da wani namiji sai ta aihi wannan shi ma wani namiji in ya zo ya shinshine ta yaji akwai shiga cikin wani da ba shi ba kuma bai takata babu mai yadda ya hada tsatson shi da na wani su dabbobi ba su yi iya fitina dai bunsuru ko bunsuru bai tara cikin wani da nashi akuya in ta tabbatar suna da ciki ba ta yadda wani kuma ya kusance ta sai dai in ta yi wannan ciki da shawala haka ne wata ne da ake yin wannan abuwa sai aka samu sunan shawwal daga shi sai watan zilƙa'ada ko zilƙa'ida ko da wanne ka karanta shi ana karanta shi bil fathi aw bil kasri almai suka ce an samu wannan sunan da annahum yaquduna ana da kitalifi a wannan wata ba a yin yaki ana tsayawa a daina yaki a cikin wannan wata sai aka ce shi zilƙa'ada shi kuma dal hijja li wuqu'il hajj fihi an sa tibi ko to dal hijja shi kuma an samu wannan suna ne saboda ana yin aikin hajji a cikin sa Allah ya mana jagora mu koma baya Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah itna ashar shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum haka ne ko tambaya limadha khassa Allah hadhihi al ashhur bil dhikr missa anan ayar Allah ya keɓance wata hudu kawai da ambato sauran guda takwas ba ambace su ba shine karatunmu na gobe insha Allah na'am rajab an tsallake rajab ko to mala rajab an tsallake ka Allah ya wani jagora to Allah ya kauna rai gobe ko ba haka bane muna tashi sai mu hada da shi abinda muka yi daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya tsaye mana subhanaka allahumma rabbana alhamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk